عليه كقدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية على زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن غلب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلب الأقدام فريد دهره على الإطلاق حاتم الأتميني أبو شاقة على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ أم ربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والجمال واللطف بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه وما فعلناه أن تردنا في وقت الذين احتاجوا بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم alhamdulillahi muna talle na mutum ya mutsi manzo Allah tallamu mutum ya matsi manzo Allah da me za ka matsi manzo Allah manzo Allah huwal kullu komi annabi ne minhul kullu komi daga annabi ne kowane abu da ka gani daga annabi ne kuma komi ka gani annabi ne sunan da ya zo maka da shi ne ka kasa ganewa dama ko jalala ko jamala mutum abin da ya fi yarda da shi yana neman abin da ya daidai da shi kenan misali kamar mutum bai iya sanin annabi yana raban shi ba sai in ya bashi alheri mafiya yawa haka aka fi sanin annabi to hal jalalan sai annabin ne jalalan annabi ne sallallahu alaihi wasallam abinda ake so ka gane jalala dukkan dan duk wani al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ake masa hisabi sayyidina babakar ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi yanzu duk abin da muka yi sai an kama sai an yi mana bincike a kai ya ce haka ne ya abubakar ya ce to ba wanda zai kai sai ce to ai abin da yake faruwa akwai abin da ake yi muku a dalili na shine kuke samun bacin rai shine kuke samun tuntube shine kuke samun ciwo zazzabi ciwon kai shine kuke samun rashin dukiya a hannunku shine kuke samun bacewan dukiya a hannunku wannan duk daga duniya nake ake muku haka dan ni dan ku je lahira ba zunubi tare da ku amma waye zai so ya zauna bai da kokobo shine fakarun nan na jiya waye zai so a rashin rashin lafiya ciwon kai ciwon haƙori ciwon kunne ciwon ciki ɗan kakkare zazzaɓi mai zafi mai sa gumi mai sa sanyi ko dubabu dubabu akwai wanda baya samu na wani daban da na wani to duk lokacin da tuntube in kai kai gwalando tuntube kai sa takalmi ka zo sawa ya rikitar da kai ana kankare maka zunubi me yasa ake maka haka amma wa yake son hakan amma in aka maka hakan sai ka ga alheri misali mu yan jos ina buga misalai da mu ku gane irin kyautan Allah da aka yi wuta aka rugurguza kasuwan men market aka dinga tarwatsa ginin wuta na tashi masu suma suka suma masu farfaduwa suka farfado masanin Allah shehimu shehu Ibrahim Sadini sai ce Allahu akbar ya ce arzikin zai watsu yanzu wanda ba su da shi za su tashi
cikin bala'i a cikin bala'i sai ce shi ai duk duken ya ce a yanzu kudin zai koma hannun wasu saboda an ba wasu sun rike suna ganin kamar su suka zamo yan lelen Allah Allah ya ba su kuma Allah ya ba su damar su yi hukunci a ba da haƙƙin Allah aka hana aka haɗa abubuwa daban-daban shi yasa Allah zai kawo wannan dalilin a wargaza saboda wannan dukiyar zai koma hannun wasu kuma a sake sabon zubi sannan idan mutum yana garin jos ya gane wannan faɗan da aka yi da ba a yi faɗan ba gidajen da aka gina sama da dubu goma da ina za a gina su da yanzu fa gidajen da aka yi daga cikin daga bayan faɗan nan gidan da allah ya yi wanda aka gina shi sama da dubu goma ya fi dubu goma wai na kawo shi ne ala wajen misal kawai idan mutum ya je ya duba filin sukuwa ya duba bayan filin sukuwa sai ma ka haura kan dutsen ba dan bala'in ba za a kawo nan ta wanda shawara aka ya ce a yi bala'in a yi muku gida a can waye zai ce yana so baya so jalala ce annabi muhammadu ne jalala ne amma annabi muhammadu ne saboda haka huwal kullu minhul kullu ba a bukatan ka san annabi a bangare daya ya baka ya baka kudi shikenan ran da yana ka kudi kuma in kai zagi shi ka zaga idan ka ga bala'i kai ta surutu shi kake kai kara ba sa maka wani bala'i ba sai ana nema a kankare maka wani bala'i babu mutumin da ya shiga cikin wani hali ba ya ɗauke masa bala'i da wannan halin ba baya yi ba hatta shaukatan ya shuka har kaya da za ka taka sai ya ɗaukaka darajanka in ba ka taka kayan ba ba za ka samu darajan ba to kaga ka ɗauka kuma ka soki kanka sai allah ya ce wa ya ce ka yi yanzu haka kawai ka kwambi ka gaba kan lafiya ya ka ɗauki allura ka manna wa kanka sai Allah ya tuhule ka ai ba kai kai kanka ba shi ne yake jaraba ka ba kai kake jaraba shi ba ana gane ashe manzo Allah shine komai an iya gane shi a wannan ɗaya bangaren mai dan wahala an ji dai ko to ku je ku yi tunani za ku ga haka ne yaran da yanzu Allah ya ajiye arziki a hannunsu a yawanci su wuce shekara 35 ba ba sa kaiwa ba kafin wannan lissafin kuma ba su dubu innan masu wannan shekarun karamin mai kudi a nan garin yaro shine na bogaji karamin mai kudi shine yaro wanda ake gani yake tashin kudi a babban kasuwa shine na bogaji wanda ya rasu ya bar miliyan bakwai wanda sai ba irin magana da ba a yi akan kudinsa miliyan bakwai shi ne yaro wanda Allah ya masa buɗi a wannan lokacin to yanzu maganan da ake yi yan shekara 35 akwai wanda yake da kusan biliyan daya maganan shayi ya yi daidai arziki da wani yara su ma sabon zubi ne idan suka ƙidin abin da Allah ya sa su a kai shi ma za ka ga dalilin da za sake turuwa haka ne haka abin yake duk wanda aka bashi idan yana ganin yana fara magana kai idan kana ganin kai kaf kowa cancantan ka ne yasa aka maka ka'idan da Allah ya sa maka kuma ka ƙi misali zakka kenan ko kyautatawa yan uwa ai duk dukiyar da aka baka ba an ba gwadi aka baka ai gwadi aka baka akwai wa'inda aka ba da arzikin nasu ne a hannunka amma ba a gaya musu ba amma za a musu ilhami su zo su nema a wajenka in ka sun suka zo wajenka suka tambaya ka gaya musu bakar magana sai su tafi sai a ce daya biyu to iya ka'idan da in ka wuce adadi kaza kana yin wannan walakancin a wajen Allah sai a ce haɗa ka da 'yan fashi su kwace kuɗin ko haɗa ka da ɗanfa wannan sai ka sayi kaya a kamfani a ce ka yi ta turo kuɗin ka turo sai a ce kamfanin ya mutu ana fahimtar wannan duk kulli yawmin huwa fi sha'an kenan dole sai ka fahimci Allah irin wayannan fahimtar idan baka fahimci Allah irin wannan fahimtar ba to da ka zama ka faɗi warwas kuma ba wani abin da ka iya ayin ko lura duk anguwa ko an ce anguwa masu arziki ne sai ka samu wasu suna kan wasu ne kuma za a gani fat fat ne wannan an bashi mai arziki ne a bangaren yan doya wannan a yan bangaren fetur wannan a bangaren masu au wannan a bangaren kaza ai haka ake rarraba arzikin to in aka rarraba kowanne kuma za a ce to a mutanen angonku da mutanen ƙauyen babanka za a turo waɗansu an makala ba za a gaya maka ba gwaji ne jarabawa dama ba a gaya maka me za a yi sai dai a baka a ga ni'imarka da haƙurinka ka juri mutane shi yasa wa amma sa'ila falatan har saboda duk wanda ya zo wajenka ai ya tsallake waɗansu gidaje ya tsallake waɗansu mutane ya zo wajenka idan ka zo ka gaya masa magana mai daɗi kar ka faɗa masa maganar da za ka tano ka faɗa ka cika roƙon tsiya ka cika kaza kaza kaza kaza a ci gaba da yi ku gani sai ka ga mutum arzikin nasa ya zama tashin gishirin andre basol ba ku san wannan ba to sai ya zama fafa lolo shi ba sai an san fafa lolo ai duk ba gane ba sai a ce kwanakin baya wani fa yana da mota yana da kaza da kaza da kaza yanzu kuma da sai da yake bugawa kuma shi din ne e duk wannan abin ne saboda haka babu abin da ba annabi muhammadu yake yi ba babu abin da kuma ba annabi muhammadu ne yake bayarwa ba hana wanda bayarwa duk shi ne da sunan Allah mani'u da sunan Allah mudi Allah huwa al-mudi wa ana qasim ayi kokari a saba da annabi tallamu a gane annabi a gane shi ta ko ta ko ina sannan kuma a tafi da shi cikin mu'amalar da zaka iya zama lafiya daga nan har tashin kiyama idan ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga nan har tashin kiyama ka huta idan baka gane ba to ka gane shi a duniyar da ku dan ku fahimci juna ko da suna ka gane shi wani aidan hadisi sai na hadisi salati ala nabi akan salati wa manzo Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi Muhammad ya yi walladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ya yi walladina amanu ya kwanda kwa imani sallu alaihi wasallimu taslima ku yi salati gare shi wasallimu taslima babu wanda iya yin salati wa manzo Allah abinda sai na adi sai ya ce labbaik allahumma rabbi ubangiji mun amsa abinda kace ayi labbaik allahumma rabbi wa sa'adaika ubangiji mun amsa kiran da kai muna daga cikin muminan wasu alaika arzikinka salawatun lahi rahim salatin allah albarrun rahim ya isa wa mala'ikatil muqarrabina da mala'iku muqarrabina wan nabiyina was siddiqina da annabawa da siddiqai wa shuhada'i was salihina salawatun lahi ya tabbata ga albarrun rahim wal mala'ikatul muqarrabina wan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i was salihina وما سبح لك من من شيء يا رب العالمين duk wanda ya tasbihi gare ka kowane irin abu ne shi ma a shiga da cikin salatin ya rabbul alamin wannan salatin ya zamo ala muhammad bin abdullah ya zamo ga annabi muhammad dan abdullahi hataman nabiyina cikamakin annabawa wa sayyidul mursalina shugaban mursalai wa imamul muttaqin shugaban masu tsoron Allah wa rasul rabbil alamin kuma manzo ne wanda ya zo daga ubangijin alam ashahidul bashiri shine mai shaida shine mai bada bushara addai ilaika wanda yake kiran mutane su zo gurinka bi izinika kai kasashi wasirajan kuma fitila ne almunir mai haske wa alaihi salam amince tabbata gare shi sai na ali wannan salati ne da yi wa annabi muhammadu kuma ya shigar da mala'iku mukarrabi ne annabawa shuhada da dukkan wanda ya salati ya yi tasbihi wa ubangiji shiga cikin salatin wannan ga annabi muhammadu wani abdullahi kun ga na nawa kenan jiya muna na tara ko yau ga na goma kenan wani abdullahi bin mas'udin riwayan abdullahi dan mas'udin kuma allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalina allah ka sanya ij'al salawatika salatotinka wa barakatika da albarkokinka wa rahmatika da rahamanka ala sayyidil mursalina ga shugaban mursalai wa imamul muttaqina wa hatimin nabiyina muhammad abduka wa rasulika imamul hayy wa rasulur rahmati yayi daidai da wancan tun da na fara kun ji wani wanda ya daidai da wani sai dai waɗansu su ari waridin ya zo na wani ya shiga cikin na wani Allahumma ab'asu maqaman mahmudan Allah ka tada manzon Allah a maqamal mahmud ya gabiru fihi al-awwaluna wal akhira wal akhirina wal akhiru wal akhiruna wanda halittan farko da ƙarshe kowa yana son ina ma shine da wannan kujera Allah ka tada annabi Muhammadu a wannan kujerar wannan Abdullahi bin Mas'udin yayi daidai na baya bai yi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun wannan Ibn Majah ya rawaito wannan Abdurrazzaq al-Yamani ya rawaito wannan duk wa'annan isnadin sun zo a cikin imam al-munzir ya kawo cikin at-targhib wa tarhib wa kana hasan al-basri shi ba sahabin annabi bane hasan al-basri al-majirin sayyidina ali bin abi talib shi kuma ya kula yana cewa man arada an yashriba bi ka'asil awfa can mun yi man yuridu an yuktala bi mikiyalil awfa wanda yake son a auna masa au da ma'aunin da ya fi kowanne cika nan kuma shi kuma yake cewa man arada an yi shariba wanda yake son ya sha bikasin kofi ne a bikasal aufa kofin da ya fi cika min alhaudul mustafa daga tabki tabkin al-mustafa sallallahu alaihi wasallama falyaqul to ya faɗi haka allahumma salli ala muhammadin وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم جميعا أجمعين يا رب العالمين kunji sai da ya taɓo ko'ina ma'ana wannan zan gashi na a fasarance wanda yake son ya sha ya ƙoshi wato ko ina sai ka taba ba ka tsaya misali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ali wa salihi wa sallim ba ba iya nan ba sai ce kai salatin da alayin manzo Allah da sahabban manzo Allah da ƴaƴan manzo Allah da matan manzo Allah da zuriyar manzo Allah da ahli baiti rasulullahi da da suka aure ƴaƴan manzo Allah ko manzon Allah ya aure ƴaƴansu wa ansarihi da mataimakan manzo Allah wa ashiyahi da shiya'un wato farki farki wato kowane bangare ya taimaki annabi shi ma kai salatin da shi wa muhibbihi da mu da mu muna son shi to da mu ma mu shiga cikin salatin a ko ina masoyin annabi yake a shigar da shi wa ummatihi da al'ummarsa gabaki daya wa alaina yace da mu kanmu ma ahu baki da ajma'ina ya arhamur rahimina idan kai salati da wannan salatin ni ka sha kenan bi kasil awfa ka da komi da komi na annabi Muhammad wanda yace Allahumma salli ala Muhammadin da wanda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin da wanda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi da wanda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ai ba dai bane kowane ƙarin kaɗai ka ƙara waɗansu abubuwa ne na alhairi cikin to shi wannan sai ya ɗauko tun daga kai har irin ya ibadi ummatu muhammadin su shiga ciki sannan masoyan annabi su shiga ciki bayan haka Allah ka isar musu salatin ya sadu da su ga baki daya kaga in ka lura kowa fa a wajen Allah kuma kai kai masa kai masa addu'a na alheri an fahimta na'am wannan shine a riwayar Hassan al-Basri Hassan al-Basri yana cikin qaulul badi'i na Imam as-Sakhawi wa an dawis bin Kisan shi ma ba sahabi ba ne tabi'i ne an ibn abbas annahu kana yaqulu shi kuma yana cewa allahumma taqabbal shafa'ata muhammadil kubra Allah ka karbi ceton annabi Muhammadu babban ceton babban ceton shafa'a Allahumma taqabbal shafa'atu Muhammadil kubra ceton manzo Allah kubra in yi bayani a kansa ba da wuta ba a ciki ne ba da wuta ba da wuta Allah ya yi alkawarin ya ba mazalla mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba uku ba aka sake ba wa mutane dubu saba'in din kowane mutum ɗaya zai shigar da mutane dubu saba'in ba hisabi ba uku ba bayan wannan allah zai yi kamfata ya danko ya shigar da su aljanna ba hisabi ba uku ba da manzo Allah ya faɗa wa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai manzo sayyidina Umar ya ce sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullahi a ƙara al'ummanka suna da yawa sai Allah ya ce to zai sake yin danka na biyu ya zuba su aljanna ba hisabi ba ukuba sai sai na abubakar ya ce a ƙara ɗaya sai sai na umar ya ce haba abubakar danka ɗaya ma nawa Allah zai danka ba maganan biyu ba ce ya yi maka ya rasu ya ce ina son ceto kuma ina son ceto ce an baka bayan wannan dankan kuma an bashi ceto duk wanda ya wulka ko kaman ƙil aka gan shi a cikin gidan wuta annabi zai ceto shi zai fitar da shi kuma da shi shine shafa'atu al-kubra to na dan wuta wanda sai da mala'ikan wuta da ya ga irin manzala yadda ya sa hannu akan mutane wajen shigar da su aljanna sai da ya ce ya muhammadu mutanen nan fa da yawa akwai wanda suka saba wa Allah na ga ba ka son wutan nan ta samu komai ya ce banni kawai eh banni kawai duk ya kwashe ya mai da su aljanna shi ya sa Allah yake tambayan wuta halim tal'at kin cika sai ta ce halmin mazidin akwai ƙari ne to ubangiji sai ya danne ta da ƙadami sai aka ce wa mal ƙadamu sai aka ce Allah yana da kafa sai sa mata kafa ya ce gashi in ya sa mata ita da kanta sai ta ce katbu katbu katbu ta koshi ta koshi sai ka ce a'a wata halitta Allah yake yi sai ya cika wutar da shi saboda kar a taba al'umma annabi Muhammad ba gama ba to akwai wani layi kuma daban ne banda wannan akwai kuma wani layi daban duk akan ceton annabi Muhammad duk akwai wanda manzo Allah yake cewa shedan ma a ranan yana ganin zai sha saboda rahaman an saki rahaman ranan an sake ta ta yi abinda take so shedan ma sai ya ga zai tsira saboda rahaman annabi Muhammad warfa darajatuhu shine dawis bin kisana yake cewa ka ɗaukaka darajarsa al'uliya saboda aljanna ne mahmud shi kadai ne makamin mahmud din da ake faɗa ai an ce aljanna ne amma gidan mutum ɗaya ne waye mutum ɗayan to shi kansa an ajiye wannan aljanna ne dan ka amfana dan amfana dan ka amfana shine duk wanda ya ce in ya ji kiran sallah ya ce allahumma رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأبسه مقاما محمودا الذي وأته عند الله يتي هل لك شفاعتي دول تشيتون كينا هنونا سوري بان كبدا ما سوري duk masallacin kaga dama ba sai ka je ka makale a kira sallah ka faɗa ka wuce ba wannan kawai bai ishe ka ba kuma alkawarin annabi ba fashi ba tashi halal laka shafa'ati tun da kai ma ka ce Allah ya sanya shi ne a wannan kujeran to ai faɗan Allah ya sanya shi a wannan kujeran sai kai kuma aka ce an baka aljanna a kiran sallah baka shiga sallah ba kana tafiya akan hanya kawai an gane ko wati sulahu fil akhirati wal ula ka bawa manzon Allah abinda duk ya nema fil akhirati wal ula da na farko da na karshe ba lahira da duniya ba da na farko da na karshe duk abinda manzon Allah ya roka fil akhirati wal ula da na farko da na karshe ba na lahira da na duniya ba in ka masa mutashi hakan kuma yayi duk ya dauka kama a taita ibrahim wa musa kamar yadda ka ba wa annabi ibrahim wa annabi musa kaga su sun roƙa'i amma ba su wa an wahaibu bin wardi wahaibu bin wardi shi wahaibu bin wardi shi ne ɗan sau'insu ibrahim bin adahama ne mutumin madina ne mutumin maka ne shine ana kiran shi abdulwahab sai aka saggara shi ana cewa wahaib abdulwahab ne tasgiri ne mutumin maka ne ya rasu a maka hijira na shekara 153 annahu kana yaqulu fi du'a'i shi kuma abin da yake faɗa cikin addu'a ai ya ce wanda ya tashi zai yi salati wa manzo Allah fajhad wajtahid fi du'ai ko ka ce Allahumma a'ti Muhammadan kun ga wannan duk wannan ai ba annabi Muhammad bane ya faɗa ai ko Allahumma a'ti Muhammadan afdal ma sa'alaka li nafsi Allah ka ba wa annabi Muhammad fiye da abin da ya roke ka duk abin da annabi ya roke ka to ka bashi fiye da abin da ya roke ka duk wanda ko aka mar haka ina ganin kana son shi eh kana son shi addu'an da kake roƙon Allah Allah ya yi maka fiye da yadda kake zato ai akwai soyayya ciki wa adi muhammadu abdul ma sa'alaka ka bawa annabi muhammadu fiye fiye da ma sa'alaka ahadin min halqika duk wani abin da wani halitta ya roƙe ka Allah akan annabi muhammadu to ka bashi fiye da abin da halittan suka roƙi suka roƙe ka waɗi muhammadan ka ba wa annabi muhammadu a fadar ma anta mas'ulun lahu mafificin duk abin da za a tambaya ila yanzu kiyama ta zuwa ranar tashi kiyama in wani mai tambaya ya tambaya saboda iya bambadancinsa da iya adabinsa a hadaran ubangiji in ya nema duk abin da aka yi ai allah ya san adadin duk wanda ya roƙo wannan shefi kowa saboda ya faɗa abin da ba wanda ya faɗa irinsa to ka ba wa annabi fiye da wannan mutumin ba gane ba a fitar da kudin jos gaba daya kowane gida a fitar da kudin kowa a aji a fito da na kano a aji a fito da na bauchi a aji a fito da kudin Najeriya a fito da na Ghana a fito da na Niger a fito da na America a fito da na China a aji Allah ya san nawa ne su su masu shugabannin sun sani saboda ka an san waye wanne ne yafi saboda Allah ne ba abin da bai sani ba to ka bawa annabi Muhammadu duk wanda yake ya roƙe ka ya kai wani sidratul muntaha na iya roƙonka ba samu wani wanda ya iya roƙonka kamar wannan mutu ka bawa annabi Muhammadu sama da wannan an fahimta har yanzu fa bai kai haka kadari ba kuma wallahi bai kai ba wani dil mas'udin radiyallahu anhu ga ruwayan abdullahi dan mas'udin kuma annahu kana yaqulu yana cewa idza sallaitum ala nabi alayhi salam idan da ku yi salati wa annabi muhammadu fa ahsinu salata alayhi ku yi salati ku kyautata yin salati gare shi salatul ibrahimiyya ake ne fa ahsinu salata ilayhi yanzu wayannan salatocin nan da muka yi annabi ne ba annabi bane sun ce maka sun tambaye annabi ya ce su yi kaza ha abinda Allah ya sanar da su akan annabin kun fahimta abin da ke nufi abinda suka fahimta akan annabi yanzu ka je ka zauna kai kan natsu sosai musamman da daddare ka natsu ka kwanta kana natsa kai tunani akan annabi kaga irin abin da ya dace ya kamata ka faɗa wa Allah naka Allah annabi Muhammad ya kamata a yi masa fiye da abin da aka yi wa kowa to ko haka ko kai ina ganin ka shiga cikin lissafin masoya in dai ba komowa ba ya kai ba gaba kai ka nema a ƙara shi ne to ƙarawan shi ne wannan idan iza sallaitum ala nabi idan na ku yi salati wa manzo Allah fa ahsinu salata alayhi ku kyautata yi masa salati fa innakum la tadruna domin ba ku sani ba la'alla dalika yuradu alayhi duk abin da kuka yin za a nuna wa annabi duk abin da kai Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal hadi lima sabaqa nas al-laqi wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi qadar mizar alladhi salatan tamla'u al-azala wal abada az-zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adad ma fi ilmika ya wahid ya ahad adad ma alimna wa ma adad ma alima Allah عدد ما علم الله عدد ما سبح المسبحين وغفل عن ذكره الغافلين misali akwai wani mala'ika sunan shi salsalayil salsalayil salsalayil duk abin da kai sai ya kawo gaban annabi harisu dan salihu dan abubakar dan muhammadu ga abin da ya yi maka yanzu ana fahimta to kaga urin da alan nabi mai manzala zai duba ka shiga to ta nan ake shiga fadan annabi muhammadu in sake buɗa mana wata rana manzala suna magana da sayyidina jibril sai abu zarar gifari ya zo sai jibril ya ce haza abu zarre wannan ai abu zarre ne sai manzala ce ka san shi ne sai ce waye bai san abu zarre ba a cikin mala'ikun sammai gaba daya sai ce saboda mai ce saboda yawan karanta ƙulhuwar lahunsa ban san ko kuna fahimtar me nake nufi ba ƙulhuwar lahunsa babu wani babu wani mala'ika da bai san Abu Zarr al-Ghifari ba abinda ya faɗa manzo Allah kenan ashe idan kana salati wa manzon Allah ba yadda za a yi annabi Muhammad bai san ka ba ba yadda za a yi babu wani mutum hai wanda ba a yi so fa annabi ya san su zuwa tashin kiyama kamar yadda annabi Adamu ya san ƴaƴansa haka annabi Muhammad ya san al'umma daga kan annabi adam zuwa ƙarshen tashin kiyama iya adadin halittar da za a halitta gaba ɗaya annabi muhammad ya san su kuma kowanne yana da hannu a kan shi kuma kowanne zai ba da shaida a kansa to kaga kenan ashe idan mutum yana neman zaman lafiya me ya kamata saboda su haɗu hadib ba hadib bin abi balta ta ba sarkin habasha najashi lokacin da ya rasu manzo Allah ba nan gani akai manzo Allah ya nutsu ya tsaya cak sai ce ai akan sai salatul ga'ibi manzo Allah da yace a zo a masa sallah sai ga manzo Allah yana tafiya yana dan yana kan yatsu akan kan yatsun sai yake tafiya da aka yi sallar salatul ga'ibi ya rasulullahi ga wata tafiya da muka kake yace li kasarati nuzulul malaikati saboda mala'ikun da suka sauko bayan duniya ne akan sabon sallar najashi da mai najashi ya samu wannan ce saboda yau ta karanta ulwallahu ulwallahu ai baka isa ka rungumi ƙuri wallahi kana karanta ta sai in Allah yana son ka in Allah ba san mutum wallahi bai isa ba idan ka kana yi ta karanta ƙuri wallahi wallahi Allah yana son ka ne ai duk ƙur'ani akwai suna ɗaya ne a cikin ƙur'ani sunan ɗaya ne kacal ba shi da na biyu shine as-samad kuma a cikin ta ne an fahimta to wannan hanyoyi ne talƙini ka ɗauki abin da za ka iya wani allah ya yi shi mai sada zumunci wani kuma mai kyauta ne ya riƙe wani mai yawan nafula ne ga cikin abokanan manta ne yana daga cikin wanda yake haɗawa biyu mai nafula ne kuma mai wuridi ne kuma yanzu za ka samu manta ne mai wuridin shekara talatin tun da ya fara bai canza ba yana kai kuma ba zai fasa ba ni kuma ba na iya na yi kwana biyu san tokare shi da kafa ɗauko wani canza in ci gaba kowa akwai yadda aka yi sai ka gane yanzu ka ga tijjani abdullahi baban shi kuma yanzu ba ka isa ka sa shi yi salatin fati dubu ashirin ba amma na fula kuna hira kuka yi wasa sai muku raka ɗari kuna zaune wallahi tallahi baya ba shi wahala ko miskalar zarraci to kaga mutumin da ya san gunda Allah yake nufi da kai to ka rike shi ka tsaya idan ka gwada na wani kaga ka sha wahala da abu baya eh ana ga muku na aboki na mai salatin tablawal azal wal abad zaman na gwada 300 na shan wuya 100 ma na sha wuya amma shi ga shi kowane kwanan duniya duk daren duniya sai ya yi dubu goma a yanzu kuma duk daren duniya sai ya yi dubu ashirin kuma sama da shekara ashirin sai na gwada yana gaba na abin da ya ce to bari rike shi ko ɗaiɗaya ne mu jefa ranar tashin kiyama mu fito daga cikin ɗaya mun taba a haka ake shi abdullahi baban shi ibrahim radiyallahu ta'ala bai taba karanta sirrin ziyara ba da fatiha bin yatul ismi saboda sharadinta alwala to shi kuma yana yana babin taimama ne rana daya yayi wanka baya amfani da ruwa kamar shehi namu ka san shehi namu sai dai shekara goma sha tara ba baya amfani da ruwa ruwa yana taba shi tashin hankali shehi ba baya baya amfani da ruwa shekara goma sha tara baya wanka bai dai ba a yi haka ne daga rashin lafiya in ya taba kuma to ba zai zama lafiya ba haka abubuwan suke gudana to a cikin irin wannan tsarin abinda mutum ake son ya gane me ka fahimta tsakaninka da allahnka idan ka gane sai ka riƙe abinda ka riƙe sai ka ci gaba da aikinka wani in ya taba ba zai kai ba wani kuma sai gado to da wayan nan ne ake ganewa kowa sai ka ga waɗansu hanyoyin sun buɗu maka da yawa za ka yi istighfari za ka yi salati wa manzo Allah za ka iya la ilaha illallah za ni kuma kaga yanzu ba abin da yake bani wahala kan bismillahir rahmanir rahim da ka sa ni bismillah dubu ɗari gara ka sa ni salatul fati miliyan ɗaya ina shan wuya ina shan wuya yanzu nan harshe na dai sarƙafi ba na iyawa to irin wayannan duka kowa zai iya gane kujeran da yake wanda zai iya riƙe Allah ya kuma gwadi ne in ka gwada za ka gane amma an ka tsaya dunkum shikenan ya kai ka gane kanka ba abu da ka gane shikenan haka mutum zai tsaya bai yi ba kuma Allah kuma ma ban da hauka ai kasuwanci in ka gwada ka ga ba riba sake sake wata kake a to ya wancan din wancan tijarar tallar da bura saboda haka a tsaya sosai a yi iya kokari فآسنوا فإنه لا تدرون لعل ذلك يرد عليه وقولوا اللهم اجعل صلواتك كتي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك صلاتوتك درهمك da albarkanka sanya ala ala sayyidil mursalina shugaban mursalai wa imamul muttaqina shugaban masu tsoron Allah wa hatamin nabiyina Muhammad abdika wa rasulika imamul khairi wa qa'idul khairi wa rasulir rahmati Allahumma asu maqaman mahmuda Allah ka tare shi a maqamin nan na mahmud ya gabi da hufi al-awwaluna wal akhiruna wanda kowa yake son ya zo kan kujeran kuma ba na kowa bane sai shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan riwayan shi ma ya gabata yana cikin buhari kaga ya yi daidai da na baya bai yi daidai ba kaga mun tsallaka salatuttuka sama da goma sha wa ma yi usar fi taɗawili salat abinda yake ba da tasiri cikin tsawaita sallah wata kasirun sana'i da yawaita yabo ala ahalil baiti ga alayin gidan manzo Allah wa gairihim da waɗansu su kasiran yana da yawa wa ƙaunuhu da faɗinsa wasalamu kama kada alimtum abinda ake nufi da salamu shine riwayan abi mas'ud al-badari uqbata bin amr kenan ya ce wannan imam muslim ya rawaito huwa ma allamahu allah fi tashahudi shine abinda allah ya sanar da manzo allah cikin tahiyya min qawli assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina wa fi tashahudi al-ali a cikin tahiyyan sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu السلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم السلام على انبياء الله ورسله yana karawa a cikin tayyansa assalamu ala rasulillahi assalamu ala muhammad bin abdullah assalamu alaina wa ala almu'minina wal mu'minati man man gaba minhum wa ma shahida da wanda ya buya da wanda ya bayyana ka shigar da su cikin wannan salati sallama اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته واغفر لأهل بيته واغفر لي ولوالدي وما ولدا وارحمهما da abin da na haifa kai musu kai musu kuma rama assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh جاء في هذا الحديث wannan hadisin ya zo daga sayyidina ali bin abi talib addu'a ulin nabi bil gufran addu'a neman gafara wa annabi a cikin sallah yayi daidai da na baya duk salatayya ne duk salatayya ne da addu'a wato shi yasa nace idan nace tahiyatu lillahi azkiyatu lillahi atayyibatu salawatu lillahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار الأجم السلام عليكم أقول من مجانا to ko ba nan ba yi
ƙara lafiya
saboda abin da zai baka an buɗa maka kuma an baka dama ka yi addu'a kowace iri ce wanda ta dace wanda za a samu karbuwa ko neman kusanci ko neman gafara ko neman yarda ko me an baka dama idan baka da yadda za ka iya ka jona sai ka tsaya iyanata amma in ka kai ka jona ba wanda ya sai ce ba ka yi daidai ba ko ya tuhume ka abin da nake nufi kenan saboda ai abin da ya ce fa'asinu salata alaihi ka kyautata can ya ce na ruwaya zaid bin harajata wajtahidu fi du'ai ku yi ijtihadin ku cikin irin addu'an da za ku yi abinda ake nufi ta ganin kuma fa'asinu ku kyautata ma'ana kar ku faɗi abin da bayi da kyau ku faɗi abin da shi ne mai dacewa mai kyau ahasinu kenan an gane ko? Allah ka taimake mu wafin hadisi ya zo cikin hadisi a salatu alai aidan ƙablu salati wa manzo Allah addu'a lahu bir rahmat shine yi masa addu'a da rahma walam yati fi ghairi min al hadith marfu'at al ma'rufa bai zo cikin wani sa ba cikin wani hadisi marfu'i wanda aka sani wa qad zahaba abu umara abu umar shine bin abdul barri wannan shine wanda ya shara muwadda kusan sifili 20 sharhan waɗa ya yi sharhan ma kala biyu kamar al'istiyab nashi ne sharhan waɗa ne shi da kuma babu malike ba ne daga baya ne ya dawo ɓangaren malikanci ya yi sai da ya ma waɗa sharha sifili ashirin وغيره دون إلى أنه لا يدعى للنبي لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم برحمته أي باء الدعاء ومن زان الله برحمة وإنما يدعى له بالصلاة أنا مسا الدعاء دي للصلاة دبركة التي تحتس به وانتكي بانتدشي ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة كما مثالي وفاة من الله shi abin da ya ce nan ba sai ka ce ai shine rahama ba sai ka ce Allah ka yi rahama wa annabi Muhammad ba sai ka ce Allah ya gafarta wa annabi Muhammad ba a shine rahama kuma shine mai gafara shi Abdul Bari kenan wani sa ne kamata amma ba annabi Muhammad ba yadda kuma za a gane abu lokacin wafatin manzo Allah me yake cewa Allahumma fir wa rahmu haka ake wa sallah je ba na faɗa ba je ne ko shekaran jiya Allahumma ghafirhu Allahumma rahamhu to da manzo Allah ya rasu sahabbai da suka zo sallah wa annabi abin da suka ce kenan me suka ce me suka ce abinda zai baka dole ne su tsaya su yi ta salati wa annabi muhammadu amma ai ba shi da wani laifi domin laƙar gafar Allah lahu ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhara ba shi da wani zanubi balle ka ce Allah ya masa gafara Allah kullu shay'in minhu amma duk sauran kowa in aka zo sallan neman gafara ne dama da rahama da gafara to shi ma annabi Muhammad shi ma gafara da rahama zaka roƙa masa yau ya bari amfanin zuwa wajen karatu kenan na baka zo ba an sha da kai man gaba gaba hazu to haka abubuwa suke gudana ai da manzo Allah ya koma ga Allah kuna tsammanin an yi sahu ne kamar yadda ake aka sa annabi a gaba waye limamin kun gane Allah ne fara sallah manzo Allah sannan Jibril Mika'il Israfil Azrail sauran mala'iku kowa kuma zo shi kadai yayin nashi saboda haka zai iya yiwa abinda abubakar ya yi ba shine umar ya yi ba abinda umar ya yi ba shine usman ya yi ba abinda usman ya yi ba shine aliyu ya yi ba abinda sa- aliyu ya yi ba shine as- a- a- a- wannan abbas ya yi ba Ab- haka kowa amma wanda suka yi masa wanka shakaran sayyidina aliyu abbas su hudu ne suka yi ma manzo Allah shi ma kaga wankan suka ce hal nujarridu kama nujarridu ahadin minna idza mata shi ma za a cire mar kaya ne kamar yadda ɗaya mu ya mutu ake cire mar kaya aka kar wani ya kuskura tsawa suka ji yadda kuka gan shi nan ku bar shi yadda yake sallallahu alaihi wasallam eh a zo a san yadda za a yi a kan kayansa za a zuwa ruwa amma kar wani ya kuskura sallallahu alaihi to yadda za ka san ya gajiya ya gajiyar mahaifiyarsa ma ba ta taɓa ganin al'auransa ba wanda ta haife shi matansa ma ba su taɓa gani ba wasallam na'am sallallahu alaihi wasallam manzo Allah to kaga ko in kwakwalwa ce za ta kawo ta ina za fara ta ina za fara saboda a gaya maka shi ne shi ibrahim yake cewa muhammadu al-bashari muhammadu al-bashari wa laisa kal-bashari sai ce sirful makali gaskiyan magana wa rabbi da hasan mahu haka dai muka ji Allah ya ce masa basharu ya ce sirful maƙali wa rabbi da hasan mahu gaskiyan magana Allah ne ya ce masa basharu shi ya samu wa muka ce masa basharu amma bai yi kama da basharu ba amma tun da Allah ya ce basharu ne to mu ma za mu ce basharu ya ce kawai don wannan ne amma ka taba ganin mutum ba kamar mutane ba ya karu ya ragu sallallahu alaihi wasallam shi kadai kuma ya tsaya a rana ba inuwa uda ba ya sauka a jikinsa ba a taba ganin hammansa ba ba a taba ganin bayan gidansa ba a sha baulinsa ya zamo magani a ce ma ka sha ba za ka shiga wuta ba a sha jininsa a ce eh, in ka tsaya akan wuta sai dai ka tsoratar da ita ka taba ganin mutum haka ya taka ya taka dutse kafarsa ta bayyana ya taka ya shi ko ba za ka ga kafan ba ka taba ganin haka ka taba gani mai rike da takalminsa in ya zo ya wuce layi ya wuce layi sai ka ji ƙanshinsa saboda runguman takalmin ba mai takalmin ba a mai runguman takalminsa ka taba ganin haka guminsa ya fi dukkan turaren duniya ka taba ganin haka gaskiya ne muhammadu albashar walaisa kalbashar Eh, gaskiya ne an ce bashar mun yadda amma walaisa kalbashar Eh, sirrul makali wa rabbi za ha sammahu tunda Allah ya ce masa mutum ne domin yadda mutum amma ba mu ga mutum kama haka ba Eh, gini yana tsaye ba zai ko girgiza ba mu manzo Allah in yazo ginin zai karu ya miƙe yayi daidai ya wuce yadda yake so ba mu ga ba ma- babu wani lebura babu wani wanda ya zo ya kama ginin ya canza ya lauya abin da ya ga dama haba haba annabin annabi ya cancanta duk abin da ya kamata a gaya wa annabi ya kamata shi ya sa shafura ne ke cewa idza qulta barin kare muku karatun waje daya idza qulta abdullahi idan ka ce wa manzon Allah abdullahi bawan Allah ne wasayidu khaliki kaga da ka ce abdullahi ma'ana ka fitar da shi ba Allah bane kenan bawa ne saboda haka baka ce mara Allah ba ai karatun kenan idza qulta abdullahi tunda kace wa manzo Allah abdullahi ai baka ce masa Allah ba sayyidu khalqihi amma a cikin bayin ma shine shugaban su litan siblahu ma shita duk wani abu ka faɗa masa la ta tashal kufra idan wawaye sun ce kai kafirci yi watsi da su kyale su annabi ne ba su sani ba babu wani abu balle wai a ce wai kayi bi annabi ya yi yawa to da ka san me a jikin shi balle ka yi bayan yawa me ka sani a jikinsa balle ka ya bayi yawa bayan asna alaihi ubangiji ubangijin da ya halicce shi shi ya masa shi ya yabe shi wa innaka la ala khuluqin azim akwai wani babu وقد ذكر أبو محمد بن عدي زيد أبو محمد بن عدي زيد يا فدعين صلاة على النبي شنو من رسالة أتكر رسالة أمين أتكر صلاة قبل الله اللهم أرحم محمدا وآل محمد كما تراحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم walam ya fi hada fi hadisi sahihi amma duk wannan abin da ya faɗa bai zo cikin hadisi ba wa hujjatuhu dalilin sa qawluhu fi salam da aka ce kai sallama assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh yace wannan shine dalilin sa shi yasa shi ma yayi nashi tunda yayi sallama wa annabi Muhammad اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم to wannan shine a iya yau in da mu kara za mu jinkirta zuwa gobe sai mu ka mu ga yadda za a yi ba ganin an ce mu rufe ran asabar ko e jajibere to menene ranar jajibere na? a tambaya a yi shi ranar alamis ran juma'a karamin lokaci ne da tambayoyi su zamo ranar alamis sai mu karasa ran juma'a mu yi karatun mu ran asabar kuma a rufe ko ko za a yi yin kasiyanu ne ina ganin kama haka yi ran asabar eh za mu iya kokari mu ga yadda za mu yi nisa a cikin salatan saboda ya ba mu abin da ake nufi amma masu tambaya su haɗa tambayarin alamis in sun haɗa tambayarin alamis zan amsa fito in tambaya ne ga baki ɗaya kar kuma tambaya ta zo daga baya wannan ranan ya zamo ranan tambaya ne in muka zo muka zauna kawai za mu saurari tambayoyi ne da amsa insha Allah ma sai tsara abinda Allah kuma ya nuna mana ya sahale mana sai mu amsa na ce kuma duk karatuttukan da ka san nayi in kana da tambaya a ciki baka gane ba to ka rubuta ranar sai a amsa sai mu duba mu ga tambayoyin wanda su ba mu ma'ana saboda kar a haɗa wasu da wasu kar a yi wani a zo kuma sake yin irin tambayan duk wanda tambayan su iri ɗaya ne sai a bar ɗaya sai a imajinin ɗin tambayan kawai shi kenan sai mu amsa watakila allah zai isar a fahimci abin da ake nufi ba mu da la hawla lana wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim duk abin da muke muna neman yardan Allah ne cikin aikin Allah ya dole mu dan manzo Allah Allah ya rufa mana asiri dan manzo Allah na'am eh a kawo a rubuce a kawo a rubuce za mu tara saboda tambayan zai amfanar da wa'inda ba sa kusa wanda suke nesa ma za su iya yi ta waya eh kar su ce ta whatsapp kar su ce sai ta waya na na kusa da ni su a cikin nasu saboda watakila sai su yi tambayan a wajena ni an kai na yi zafi ma ban waiwayi wayan ba balle in san an yi to kar su yi itimadi da haka amma sun yi shi kenan in dai ta wajen wayan ta wace ba komai in allah ya sa na gani sai a ba wa masu tara tambayan tara Allah ka ba mu nasara ka datar da mu ka kara mana son manzo Allah ka shirya da mu ka ɗauka addinin musulunci da mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya zaman ƙasar halin da ƙasar mu take ciki Allah ka ɗauka Allah ka ɗauke bala'o'in da ke ciki wanda suke hannun wa'annan mutane ubangiji Allah ka kubutar da su albarkan sayyidina rasulullahi Allah ya shiga tsakanin mu dukkan wanda ba zai tausasa al'umma ba aina ma kana ko ta sama ko ta ƙasa ko ta kowane hali wanda muke tare da su ubangiji Allah ka tsara kare ya yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azul ma yamin wa azul waqi subhanahu ya fadu ma yuwaddu bi anta sarfu innani magalubu wa ladhi bi lakafiyun mansubu قد أرادوا إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد على العبيد كيف تهار المريد وكيف تنزل له ما لا يريد لا تكلنا سائلا فقد بقى والدنا لنا حبنا كان وانذرنا عليهم ونسوهم عليهم ولتولني سوري وذني خيري ولتنكرم للرسول مالي إنا من يعمر دعوت الصمد أسعارا سرا قريبا يأتي كل الذي دار أبدانا مكين يا مكين يا مكين بكذبت أسماءكم أجد بين النار عليها لم يقع شيء ولو قليل لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا عبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل وأنت الذي تسمع ما أقول والذي أمسك أحسن فإن وعد ربك يا رجل المائل كم وتروا وهم الذي كاربه ونشره وعلي وسالي يا براني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق ولما هاشم لما سبقنا بسراج الحج والآل صراطك المستقيم وعلى آله وقدر الإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين